الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda shine majalisin mu wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 104 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'ala ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, wannan shi ne darasinmu na 104 kamar yadda muka faɗa za mu tashi ne a farkon suratu annamai. To, wanda kuma akwai kista annabi Musa ciki kuma za mu fara da ayoyi na farko kafin mu shigo kistar mu ci gaba da taujihin abin da ya bayyana gare mu na ilmin qira'at gwargwadon hali wallahu ta'ala alam bismillahir rahmanir rahim wannan shine farkon sura wato tasin babu mimun anan kamar yadda mun ka faɗa suratul shu'ara da qasas suna da mimun to imam abu ja'far yana da astakt kenan shi baya haɗe su in yace ta sai ya tsaya sin an gane ko sakta shine ka tsaya amma ba tare da kayi numfashi ba sannan kuma a qira'a ta Abu Ja'far wannan qasin matsayin aya yake ba sani ko mun fahimta ba yawwa sauran qurra kuma sai kaga waqafi na an kai kidan aya bata cika ba sai an je tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin tilka ayatul qur'ani ibnu kathira karanta tilka ayatul qur'ani haka yake yi yana naqala harkatul hamza ila ra وحذف الحمزة كما سيشا في الحمزة تلك آيات القرآن وأن سوني آيوين القرآن معنى ساشن آيوين القرآن كنا وكتاب كوكما إشارة زوا دكا آيوين القرآن لزوك سوكا كافي وأن سورة سوكا وكتاب دكما وتلتافي mubinin wanda yake bayyanan ne zahiri yake ko kuma mubinin mai bayyana gaskiya da ƙarya in ya zama to muta'addida suratul hijr tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin dan ko tilka ayatul qur'ani anan namlu kitabin mubin kadi ba cikin at-ta'birul qur'ani kaga dalili na gabatar da al-qur'ani anan da kuma al-kitab a can suna nuna cewa kalma ta al-qur'an da ta qara'a da mushtaqqatuha ta fiwa a cikin suratul namli kuma kitab ita ko ta hiyawa a cikin da mushtaqqatuha ta hiyawa a cikin suratul hijr hudan shi alkur'ani shirya ne ko mai shiryarwa ne ko don shirya an ka saukar da shi an gane ko wa bushra kuma shi alkur'ani bushara ne ko mai yin bushara ne ko don bushara an ka saukar da shi lil mu'minina ga masu imani an gane ko yawwa to alladhina yuqimuna as-salata waɗanda suke tsaye da sallah cikin bakara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata suke bada zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun su game da lahira su sun sakankance inji malaman zauri kenan wa hum bil hayati al akhirati hum yuqinun ko wa hum bid dar al akhirati hum yuqinun ko ko wa hum bin nash'ati al akhirati hum yuqinun sun sakankance game da rayuwar lahira ko gidan lahira ko ku tashin karshe na gidan lahira can وهم بالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنغانيكم والذين بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ثم أولئك على هدى ننكو إن الذين لا يؤمنون بالآخرة kenan can abakar muke nufi innal ladina la yu'minu bil akhirah lalle tabbas wanda su imani da lahira ba Allah ce zayyana lahum a'malahum mun kawata musu ayyukan su fahum ya'mahuna su suna fagamniya suna demuwa sun makamce kenan an gane ko ulaika alladhina lahum su'ul azab wadannan suna da azaba mummuna azaba kenan al azabu sayyi'una sai an kace su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun su a lahira su ne al akhsaruna mafi wato yin hasara Allah kai mu da tsari an gane ko akwai kuma khasiruna a cikin suratu an-nahl afwan la jarma annahum fil akhirati humul khasiruna can kuma cikin suratul abin nan hud la jarma annahum fil akhirati humul akhsaruna kinan akhsaruna cikin namli da kuma hud khasiruna cikin suratul nahli kun gane wannan da kyau sai dai ita namli da kuma nahal la jarama ni la jarama ita kunan wa hum fil akhirati humul akhtarun Allah ce to wa innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal idafa lit tashrif domin Allah ubangijin kowa ne wa innaka kai a babu idafa nan afwan wa innaka kai latulqal qur'ana kana karba alqur'ani min ladun hakimin alim daga hakim mai hikima Allah subhanahu wataala alimin masanina kina Allah ya san da saukar da alqur'ani kuma Allah ya san ka cancanci a saukan ma shi yasa hikima shi ta yadda a saukan maka da wannan alqur'ani kun gane go to sai Allah ce iz qala Musa li ahlihi lokacin da kinan uzkur iz qala Musa li ahlihi ka ambata mutane ka lokacin da Annabi Musa ya ce ma iyalinsa inni anastu naran ni na tsinkayi wuta daga nesa an gane ko yawwa imamu nafi da abu ja'far da ibn kathir da abu amr sun karanta inniya wannan baya canza ma'ana ko inni ko inniya duk ba su canza ma'ana inni anastu naran yace na tsinkayi wuta daga nisa ko ba haka ba naran ya kawo ta na kira ce litta'zim sa'atikum min hadi khabarin yace zan zo muku da labari kinan zan je in samu muku labari tunda suna ruga kamar ya bace ma hanya aw atikum bi shahabin ko ko in zo muku bi shahabin imamu yaqub al-hadrami al-basri da kuma hamza da kisa'i da khalaf da asim al-kufiyun sun karanta bi shahabin sun kai tanwini malam misbahu shahabin kana iya cewa wato abin nan garoshi ko kyankyashi an gane ko yawwa qabasin kinan sai ma shahabin tanwini kuma yi ma qabasin tanwini kenan kabasin wanda yake an tsakano shi matbus kenan ko muktabas sai da manto kenan da shahabin da kamshi kabasin badali na ya an ce badali kenan da matsayin madadin shi ko kuma a ce a'a sifa ne na shahabin din shahabin na kabasin ne bi ta'wilihi maqbus an gane ko yawwa shi shahabin din kamar kyankishin da za a dauko wanda an ka tsakano ne kenan shi din da ne abin guda ne ko kuma ƙira'a ta sauran waɗanda ba mu kawo ba sun karanta bishihabi ƙabasin an gane ko bishihabi ƙabasin bil izafa kina sun yi izafa izafa ce nan kamar bayaniya shihabi ƙyanƙyashi na ƙabasin na wuta wanda an kasa kanu kaga shi ɗin da yi sai dai su sun karanta bil izafa ne shihabi shi shihabi kasra guda sun kai bishi ƙabasin sai zamanto an yi izafa shi zuwa gare shi an gane ko kamar yadda ake cewa saubu huzdin tuwahi na huzzi wani nau'i ne na sutura da aka ce ma saubu huzdin huzdin kama a ce wani nau'i na wata saka to ai dai huzdin din na shi da saubun din nan kuma saubun shi da huzdin idafa dai ta yi bayanin duk abin shi dai ya ce to zan zo muku da shi la'allakum tasqaluna dan saboda ku ji wuta an gane ko ma'ana suna jin sanyi kiran ga alamu eh tasqaluna asalin shi tastaluna na tastaluna domin daga salari shine ya shiga wuta ko ya konu da wuta to nan sai an ka ƙara alifin da ta'un sai an ka ce istala kamar qatala sai a ce iqtatala sabara sai a ce istabara to da yake sadun ce dama huruful itbaq da sadun da ta'un ta'un idan ta'un ta zo bayan su ana iya maida ta ta'un sai an ka ce istala istabara farko a ce istabara don ku ji wuta falon ma ja a ha lokacin da ya zoma ita wannan wuta tun da nara an kace ku falon ma ja a ha lokacin da ya zoma wannan wuta nudiya an kira shi nan ba a faɗi wanda ya kira shi ba amma cikin tsaha an an faɗi wanda ya kira ko ba ka dan bane yawa idna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa ko ba ka dan bane wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha ko kuma idna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha cikin suratu wato andazi'at an gane ko nudiya an kira shi an burika ga kiran da an kame shi ga fassara shi an burika an yi albarka manfin nari wanda yake cikin wuta malamai suka ce nan manfin nari ana nufin akwai mala'iku a tare da wuta din don ba ba ana nufin manfin nari ba Allah aka nushi ba ana nufin Allah na cikin wannan wuta ba wa man haulaha da wanda yake kewaye da ita akwai halittu tana wanda suke kewaye da ita ko ba ka nan bane tun da shi ba annabi Musa sallallahu alaihi wasallam wanda ke kewayen ta wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbatar ma Allah ubangijin talikai ya Musa ya kai annabi Musa innahu ana Allahul azizul hakim ni ne Allah al azizu mabwayi al hakim wanda yake mai hikima malaman balaga ta Qur'ani suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah bai taba kiran shi bai ce mai ya Muhammad saboda girmamawa amma sauran annabawa duka ana ikiran su da ya da sunan su kaga nan ya Musa ya Ibrahim a'ridu an hadha ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a sai dai ya ayyuhan nabiy ko ya ayyuhan rasul in ka ga sunan shi ya zo to labari ake bayarwa ba kira bane wurare guda hudu sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ido cikin alqur'ani wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sannan ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin sai kuma على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد سي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار في سورة الفتح شيسا ما لم يسكي هرد قائدة هرد القرآن إن كان سنك تيهي سنايا وما محمد ما كان محمد على محمد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تو da an ka ce wa alƙi asaka an gane ko to cikin suratul qasas wa an alqi asak kenan akwai an wa alqi asaka ka jefa sandakka falamma ra'aha lokacin da ya ganta ta hatazzu tana girgiza ka annaha jannun ka ce wato maciji karami wato karamin maciji ne irin mocin da take irin mocin karamin maciji ne amma sun faha sai ce fa idahiya hayyatun tas'a sai ga ta kuma babban macijiya kenan jikinta jikin babban macijiya ne mocinta motsin karamin maciji ba ta da nauyin motsi kenan don kaka ce ya an kai ta koma karama kuma ta koma babba walla mudbiran wasu kun ce a'a wai lokacin da ya zo mafi fir'auna fa idza hiya thubanun mubin tana maciji saboda nan ta zama to mu'jiza amma jannun tana karama saboda wannan lokaci annabi Musa ya iya rike ta wannan taujihin su yana da rauni saboda da ja can cikin qaha da yake magana da Allah an kace fa idza hiya hayyatun to ita ma hayya ai babban maciji ce ka gane ko kuma ce ka annaha jannun kuma nan gaban ubangiji ne ba gaban fir'aun ba don haka wannan nasu taujihi yana da rauni wallahu ta'ala a'lam to walla mudbiran annabi Musa ya juya ya ga ta kuma kaman maciji walla mudbiran ko ta kuma macijiya ya juya mudbiran ya bada baya walam yu'aqib bai waiwaya ba ya Musa sai Allah kira shi ya kai Musa la takhaf gakka ji tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalun ni manzanni ba su jin tsoro a wajena illa man zalama wasu kace istisna'i ne muttasil wasu kace munqati' kadiba cikin abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-samin al-halabi sannan kadiba cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi kaga bayanan mallam bai ko ba haka ba in kace muttasil na kina annabi musa ya taba aikata zalunci tunda ya taɓa yin kuskure ya kashe mutum kinan shi sai ji tsoro ko ka ce a'a nan lakin man zalama sai zama to isra'i ne mun qati'a tunda annabawa ba sa yin zalunci na shirka kinan nan ba su taɓa yin shirka ba illa man zalama sai wanda ya zalunci sun mabaddala sannan ya musanya husnan da mai kyau ba da su'in bayan mummuna aiki fa inni ghafurur rahim Allah ya ce ni mai gafara ne mai jinkai wa adkhil yadaka kuma ka sanya hannunka fi jaybika a cikin aljihun rigarka ko kuma cikin hamatarka an gane ko hamata ko lallakuwa ta kharuji bai za'a za ta fito bai za'a tana da haske kina hannunka yana da haske tunda aliyadu al'arabci mu'annas ne mace ne min ghairi su'in ba tare da cuta ba ko rashin lafiya malamai sun kace ba tare da kuturta ba tunda horin hannu alama ce ta kuturta shi yasa suke fassara shi da kuturta amma su in dai kowane irin mummuna Allah ce fi tis'i ayatin waɗanda cikin ayoyi tara ne ila fir'auna da mun ka tura ka da su ko za mu tura ka da su zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanensa duk cikin qur'ani an ka ce ila fir'auna sai ka ce wa mala'ihi banda wannan wurin kawai nan ɗaya an ka ce wa qaumi da mutanensa can kuma wa mala'ihi manyan mutanen fir'auna saboda waɗancan karkashin su suke in an ce qaumihi kuma ya shahi kowa da kowa eh sahabana da kuma qaruna innahum kanu qauman fasiqin Allah ya ce waɗannan mutane ne fasikai ana rufin kafirai sun fita daga da'a Allah Allah ce falan ma ja'atuhum ayatuna lokacin da ayoyin mu sun ka zo musu mubsiratan asalin mubsira ismul fa'il ne masu gani amma wasu malamai sun kace nan mubsiratan ake nufi ana ganin su utlika ismul fa'il wa urida bi ismul maf'ul muna gane ko Eh. ko kuma su malamai su ce a mubsiratan ayoyin suna gani tunda Allah ne ya bada labari ka duba cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwatuha wajen cikin suratul isra waja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatul layli waja'alna ayatul nahari mubsira da kuma cikin suratul isra wa atina samudan naqata mubsira zaka ga bayanin insha Allah ta'ala a ɗaya daga cikin waɗannan wuraren ko dukkan su ba guda biyu sai dai wani wuri shi yalwa ta magana almuhimmu da ayoyin mu sun ka zo mubsiratan ai mubsiratan ana ganin su bayyanannu qalu sai sun ka ce haza sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne wanda bai son gaskiya kenan Allah ce wajahadu biha asalin magana wajahaduha sun yi musu ayoyin Allah amma sai an ka ce biha don saboda karfafa mana an gane kamar yadda can cikin suratul a'raf an ka ce fa zalamu biha marko a ce fa zalamu wa sun ka yi musu suka yi zalunci an gane ko game da ayoyin sun ka karyata su kenan wasu sun ka ce a'a tunda dama zalamu biha ne tunda ba da adam bane sai a ce biha wastaiqanatha anfusuhum Allah ce rayukan su istaiqanatha sun yi yakinin gaskiyar waɗannan ayoyin amma sun yi wannan zulman sun yi musun ayoyi shi zulman yana koma ne zuwa ga musun ayoyi ba yana koma zuwa ga yakini ba zulman don zalunci wa uluwan kuma don girman kai sun gane gaskiya amma ba sa son su bi saboda mulkin da gare su da kuɗi da ganin suna suke karyawa babu gaba Allah ce to fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka kalli yadda makomar al mufsidin mabanda ta kasance mun gane wannan ko ikustira wasali ko mun fahimta ba to anan da an ka ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin kun ba aka wuce ba anan ka kalli makomar masu banna ka koma can cikin sauran surori inda Allah ya faɗi aqibatul mufsidina ko ba karan bane kamar cikin suratul yunus inda Allah ya faɗa wa jawazu nabi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa juluduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin da kuma cikin su shu'ara inda an ka faɗa wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin da sauran ayoyi wallahu ta'ala a'lam to yanzu zamu shiga cikin kissa ta annabi Sulaiman bin Dawud ita ma akwai taujihi na wato qira'at a cikin wannan kissa wanda kuma za mu bi ayoyin ne saboda kissa tana da ɗan tsawo kenan ba za mu iya ƙetare ba wani lokaci an ƙetare sai ka iske ba za a fahimci abin da kyau ba Allah ya taimake mu Allah ya ce wala qad atina Dawud wa Sulaimana ilma wala qad allamul muwatti'a lil qasam wallahi tabbat ataina mun bayar annunu lit ta'zim tana nuna girmamawa ba tare da akwai alloli masu yawa ba Allah shi kadai ne Dawuda Allah ya ce mun ba Dawuda annabi Dawuda kenan wa Sulaiman da annabi Sulaiman ilman ilimi wa qala kenan nan wa qala in an ce qala mutum guda qala sun ci an gane ko fa azallahu mashaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi bai ce kana fihi ba dan mutum biyu da Adamu Adamu da Hawwa nan kuma wa qala alhamdulillah baka ce wa qala alhamdu wa qala alhamdulillah وقال الحمد لله وقال الحمد لله dan وقال الحمد لله ba zai bane sai ka ja alif amma dai wajen karatu za a gane cewa abin nan ne wa qala alhamdulillah alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin sun kace kenan da shi annabi Dawud da shi annabi Sulaiman sun kace godiya ta tabbata ga Allah wanda fifita mu akan bayin shi mu'min dai mun gane ko kenan kaga in Allah ya maka wata baiwa gode ma Allah za kai shi yasa wannan babban ƙari inda na ƙasar misra abdulbasit abdulsamad duk in ana tattaunawa da shi komi na suka ji ya ce bi fadlillah bi fadlillah da falala Allah da falala Allah domin ganin dama Allah ne ba wayo na kai mutane da dubara ba yawwa amma kafirai sai ga suna nuna kokarin su in sun samu mulki ko kuɗi sai sun nuna dubara su ce ko wani abu an gari ko yawwa to nan faddalana maudu'i ne na alqur'ani kama ayoyin da suke nuna fifitawa akwai fifiko tsakanin manzanni akwai fifiko tsakanin annabawa akwai fifiko tsakanin mutane gashi nan dai wannan ganin dama Allah ne to Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaiman ya gadi Dawuda wasu kace ya gadi annabta annabta ba a gadon ta zabi ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas wasu kace dan shi'a ya gadi kuɗi saboda haka kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci amana shi sun kiba su Fatima gado an gane ko a nan ba gadon dukiya ake zance ba ana zancen gado ne na ilimi da kuma hukunci mun gane ko shine abin da ya fi rinjaye domin ita annabta ba gado ba ce zaɓi ne na Allah kadiba cikin abin nan alqawaid abin nan al-ahadithul mushkila afwan al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim صفحة 339 zuwa safa ta 349 nan gane ko yawwa tau wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri annabi suleiman yace ya ku mutane an sanar da mu mantiqat tayri ma'ana kuma magana ta tsuntsaye shine mantiq kalima ta mantiq wani lokacin kuma ana nufin da ita fatar jiki wani lokacin kuma ana nufin mantiq shine ilimi wanda wanda ake tattaunawa ilmul jadal ilimi na sanin ka'idodin hankali wanda galibin waɗanda sun kashe cikin shi su yi ta lahiya ba Allah kai muna tsari wasu sun haramta koyon shi irin su imamu suyuti alƙaulil mushrik fi tahrimi ilmin mantiq wasu kuma sun ce a'a in mutum ya koyon shi don saboda ya yi raddi gare su to kuma wannan la ba su bihi an gane ko wa utina min kulli shay'in yace an bamu min kulli shay'in daga dukkan komai ba yana nufin an bashi dukkan komi tun da Allah bashi komi da komi shi ma ya zan Allah ke an gane ko yana nufin min kulli shay'in yahtajuhul muluk duk abinda masu mulki suke bukata huti na bai ce an ba mu bidan an san wanda ke bayarwa bai ce atana Allah ba yace inna hadha lahu al-fadlul mubin wannan lalle inna litawkidi hadha wannan lahuwa kaga lamukin nan sanin ta'kidi lahu al-fadlul mubin wannan fifiko ne wanda yake bayyana ne ko ba haka ba ba alfahari yake yi bayani yana bayani ne da ni'imar Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ko ba ka da bani in bukata ta kama ka ce Allah ya maka za Allah ya maka za wannan ba laifi amma ba don alfahari ba wa hushira an tattaro ko an taro li sulaimana ga annabi sulaimana alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim junuduhu rundunasta min aljinni ta aljannu wal insi da mutane wa tsairi da ta tsuntsaye fahum yuza'un su ana yuza'una tattara su kuku ana rarraba su daki daki layin wannan daban layin wannan daban layin wannan daban an gane ko tawo kaji mulki annabi Sulaiman na hada aljannu mu kuma masu mulki mu yanzu tsoro aljannu masu kai tunda ana yi musu sihiri hatta idza ataw ala wadin namli har sai lokacin da sun ka zo akan rahi na annaml tururuwa an gane ko an ce annamlu ba a kawo ta'un bayanin jam'i inda an ce annamlatu sai zaman to mufrad shi yasa Allah ce qalat namlatun kaji guda ce ta yi magana tunda an kawo ta'un wata tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwa udkhul ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum ku shiga masakinakum dakunanku ko gidaddajinku la yahtimannakum sulaiman dan ka annabi sulaiman ya tattake ku wa junuduhu da rundunar shi wa hum la yash'uruna su ba su da sani wa hum an gane ko na an yi taglibi janibin ukala'i ala janibin ghairil ukala tunda an ce hushira da sulaiman da junuduhu min al-jinni wal insi kuma an ce wa tayr hadda tsuntsaye an gane ko yawwa to wannan aya in ka diba tana daga cikin ayoyin da Imam Suyuti ya kawo a cikin al-itqan fi ulumil qur'an suna dauke da nau'uka na balaga ka koma can ka gano wannan bayani fatabassama sai yayi murmushi dahikan yana mai dariya ma'ana ya fara da dan murmushi har ya kuma dariya ta bayyana gare shi min qawliha an gane ko daga maganarta wa qala yace rabbi ya ubangiji auzi'ni ka tusa mini ka sa mini an ashkura in gode ma ni'mataka allati an'amta alayya ni'imar da kai gare ni wa ala walidayya da iyayina kaga nan allati an'amta alayya ijmali Allah ya yi ni'ima ga baban shi Allah ya yi annabin Allah ko ba ka da bane ni'imomin da ya taka ce inda zaka dauki cikin alqur'ani suna da yawa amma mahaifiyar shi ita ba a kawo ta ba an gane ko eh sai dai kai istinbatin nata ni'imar da an kai mata wa yace wa ala walidayya da iyayina wa an a'mala salihan tardah Allah kuma ka bani iko in aikata aiki nagari shi yasa kullun ka roki Allah in ka ga wannan sabon Allah ba dariya za ka yi ba ka ce alhamdulillahi alladhi afani min mubtalahu bih ka roki Allah shi ba ya shiryar da shi ka kuma Allah ya tabbatar da kai kai ma inda kai kuskure Allah ya baka ikon ka tuba ka gyara yace aiki nagari wanda kai yarda da shi wannan yana nuna cewa duk aikin da yake ba nagari ba Allah bai yarda da shi ba wa adkhilni Allah ka sanya ni idan muka diba can cikin suratu al-ahqaf akwai aya mai kama da wannan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya sace mi wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati nan kuma wato wa adkhilni wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika Allah ka sanya ni da rahmatka fi ibadika a cikin bayinka as-salihin nagari na adkhilni ba yana nufin bai cikin nagari ba Allah ya tabbatar da shi yake nufi tunda dama yana cikin nagari ko ba karɓa ne yawwa to a nan kuma abin da kamata mu gane shine ya ce asfalihi ne bai ce almursali na ba wasu ka ce nan ka tabbatar da cikin bayan ka kenan manzanni yake nufi tun da dama manzo ai yayi mutum nagari tun da su manzanni ai kimma ce ta mutane nagari wasu ka ce a asfalihi ne da nufin mutane nagari saboda sun mutane nagari ai mataki mataki da kina yana nufin can na koruruwa wata faƙaɗa tsaira Allah ce sai ya yi tafaƙud bincike ba a son shugaba wanda bai bincike don ɗan adam in babu bincike lalacewa shi kai an gane ko yawwa wata faƙaɗa tsaira sai abin nan ya yi binciken tsuntsu idan muka duba tsuntsayen shi kenan tun da a tsaira yana rufin tsuntsaye faƙala sai ya ce maliya mi ya same ni ina fata an fahimce ni an gane ko ni ya same ni la aral huda huda ban ga tsuntsu da aka kira huda huda ba muna in yara an kace shi huda huda sarkin karatu na in ya sauka ga icce sai ya sauke qur'ani ka tashi haka an kace malami zuwa ka ji ka kissa baka ji ta ba to ka rike ta zaka ji ta wata rana an gane ko karanci ƙura'ani wani da alamma inda ya karanta da Allah samu min kai ɗari ya samu nima in ƙara ilimi in ɗan ma kuma sauran mutane su masu tamna duk su harraci akwai shi hudu-hudu ƙwarai ma ko yanzu ka shiga cikin intanet da ka sa hudu-hudu za ka ga hotunan shi ka shiga cikin google an gane ko ya ce to ban ga hudu-hudu ba am kana min al-gha'ibi na koko ya kasance cikin al-gha'ibi waɗanda suke sun faku sun tafi ba sa nan an gane ko yawwa to kafin mu je aya ta gaba shine ayar da muka karanta la yahtimannakum sulaiman imam ruwais wanda rawi ne na yaqub al-hadrami ya karanta la yahtimankum la yahtimankum an gane ko yawwa su ko sauran sun karanta la yahtimannakum da shadda ba sani ko mun fahimta ba don saboda kakkatai ka abin nan tau duk da ya shiga nufin kare ya taka ku sai dai nuna tauki da wannan nan ya haɗe man nakon nuna tauki da ce a saƙida an gari ko yawwa ya haɗe man kuma ita ko nuna tauki da alhafifa sai zama to a saƙida ta yi alhafifa kinan tana yi wa shi na nufin ya haɗe man kuma kasu tattaka ku sashensu in ba ya anniya ba kuma ya haɗi mannakum gaba ɗaya su tattaki ku sai zaman to takidi na ko ba haka ba to yace to la u'aziban nahu azaban shadida zan yi mishi azaba mai tsanani sun kace zan zan fiffige shi kenan aw la azba annahu ko ko zan yanka shi aw la ya'ti yanni bi sultanin mubin ko ya zo mini da mi da hujja wadda take bayyananna imam ibn kafir al-makki ya karanta aula ya atiyannani an gane ko la ya atiyannani la ya atiyanni an gane ko babu babu nur tawkid as-saqila ba sani ko mun fahimta ba amma in yace la ya'ti yannani kina sai zamanto akwai wato nunun guda biyu ina fata an fahimci in yace aula ya'ti yanni sai zamanto nunun ta farko nunun tawkidi ce abin nan nunul ula nunul taukidi ce saniya kuma nunul wiqaya ce aula ya'ti yanni to kuma an karanta aula ya'ti yanni bi sultanin mubin la ya'ti yannani bi sultanin mubin afwan la ya'ti yannani bi sultanin mubin yawwa kinan wacce sai zama tunu taukidi ce in kuma wannan kuka dauki wannan sun karanta aula ya'ti yanni an gane ko yawwa sai zaman to kenan nunu taukidi ce in ji waɗansu malamai an kai mata kasra saboda munasabar ya'un an gane ko kenan an shahi nunu wiqaya a wajen wasu malamai duka nunu taukidi ce tau kadiba cin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safhata 125 yace to yazo mini ko yazo mini da hujja bayyananna ko ko wanda take bayyana uzurin shi in mun dauke shi mubinun muta'addina fa makasa ghayra ba'id idan muka duba wato imam asim wanda yake kufi ne da kuma qari ne da kuma rauh wanda shi kuma rawi ne na yaqub sun karanta fa makasa sauran kuma sun karanta fa makusa duk ɗaya ne makasa ya dan jima an gane ko ghayra ba'idin ba nesa ba an gari ko faƙala a hattu bi malam tuhit bi ya ce ma annabi sulaiman alaihi wa ala nabi na afsalu salatu wa tamu taslim na kewaye sani da abin da baka sani ba kaga wanda yake nuna annaba ba san gaibi ba al-mutlaq sai abin da Allah ya sanar da su waji ituka min saba'in bi naba'in yaqin ya ce maka na zo maka min saba daga gari wanda ake ce ma saba to idan muka duba nan kalima ta saba tana da wato karatu daban-daban imam wato abu amr ibn al'ala al-basri da imam al-bazdi wanda rawi ne na ibn kathir sun karanta wajituka min saba'a bi naba'in yaqin saba'a da alhamza ne ba ainun ba tunda wancan saba'a da da ainun bakwai yake nufi kuma ba un sukuni gare ta an gane ko kenan min saba'a sun ka ce wato nan matsayin mamnu'un min sarfi tunda ya kamata a ce min saba'i an gane ko sai da mutoki nan suna ne na kabila kenan sannan kuma imamu kumbul kumbul ba kumbula ba bom kumbul wani malami yake cewa kumbul rawi ne na ibnu kasir an gane ko shi ko ya karanta waji tuka min saba bi naba'in yaqin ko zai tsaya ko zai wuce duka min saba yake cewa sai shi mata sukuni to wannan sai da mutoki kenan nan ana iya daukar ta ya kamata a ce in za a wuce ba a yin sukuni لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك to amma sai an ka ce nan an yi ma suna wato ajral al-mawquf abin nan ajral mawsulu majral waqf majral mawquf ma'ana yayin koko amalal mawsul mu'amalat al-mawquf ma'ana tunda in za a tsaya ne ake sukuni sai yayi ma sunan da idan za a tsaya a yi musu sukuni ya masa mu'amala ta irin sunan da za a sunan da za a wuce sai ya masa mu'amala irin sunan da za a tsaya kan shi a laraba akwai mai wannan shi yasa suke cewa sakkin taslam in kana larabci in baka irin hawa ko ko kana magana kan rasa wasali wani wasali da kasawa isukuni sai ka ciya alhamdulillahi rabbil alamin kaga ba a san alamin na ba ko alamin na ko alamin saboda ka ciya to irin wannan shi yasa malaman lugha in ka diba cikin tasihatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif da kuma al-qararatul nahwiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaimi suna nuna cewa wato yin larabci ka sa sukuni ka wuce wasu na ganin ai kuskure na a'a asalin shi ba kuskure bane sai dai kai kokari ka san wasalin don ka iya na da kyau amma in ka yi cikin Qur'ani akwai shi gashi nan ya ce min saba bi naba'in yaqin ko cikin Qur'ani akwai shi kuma cikin qira'ata Abu Amr ibn al-Ala an gane ko وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجل فتوبوا إلى بارئكم إلى كرنتا بارئكم ya wuce kuma an gane ko ta haka wannan ba kuskure bane sauran kuma sun karanta waji'tuka min saba'in da alhamza ne fa eh saba'in bi naba'in yaqin sun yi masa mi sun yi masa wato abin nan sun yi masa wato tanwini to kaga ya masa tanwini kuma ya haita zama suna mamnu min sarf ya koma masruf to sai zama to na an hankalta mu sunan wani gari na ko yanki shi kenan sai zama to munawwan kamar yadda malamai suke cewa an gane ko yawwa waje ituka min saba'in bi naba'in yaqin yawwa na zo maka daga garin saba ko daga kabila ta saba da labari wanda yake bi naba'in labari yaqini wanda yake na gaskiya yace ni wajadtu imra'atan tamlikuhum na iske wata mata ta mallake su wa utiyat min kulli shay'in an bata dukkan komi kaga nan shi yasa tunda Sulaiman ya ce wa utina min kulli shay'in sai an jarrabe shi wa utina min kulli shay'in an gane ko yace ko to sai aka ce wa utiyat min kulli shay'in kaga mulkin ta shi ma ya girma tunda shi huru da ya san mulkin Sulaiman ya san data kenan wa utiyat min kulli shay'in yahtaju ilayhi al-muluk dan haka kullun sai kai takhsisin shi da nafsi tunda min kulli shay'in yace shi annabi Sulaiman ya ce an bashi min kulli shay'in to ita wata ce idan kuma na ta an ce min kulli shay'in kira kada shi ba bashi dukkan komai domin in ka kalli nashi sai kai takhsisi in ka kalli nasa sai kai takhsisin nashi mun gane ko shi yasa inda aka ce wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin shi ga wanda ya so ba Allah ya dauki duk mulkin shi ba so ba a yana diba sashen mulki an gane ko mulki kuma na halitta ba wancan nashi ba na zati ya dan maka yace wala ha arshul azim tana da mi al'arshi gadon mulki mai girma kaga nan an ka ce da ya ce min kulli shay'in ya kawo shi am amma dan yaji hankalin annabi sulaiman sai ce tana da wani al'arshi gado mai girma dan saboda shi ma yana daga cikin abin da an kamata amma wannan abin ya dauki hankalin hurhuru mun gane ko wajadtuha yace na same ta wa qaumaha da mutanenta yasjuduna lishamsi min dunillah suna bauta ma rana kuma bayan Allah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukansu an gane ko kenan shirkar da suke yi da sauran abubuwa sai kashi mujmal ya ce a amalahun bai ce wa amalahunna ba tare da cewa akwai mata cikin al'ummata li taglibi janibin dukuri ala janibin inas fasaddahum an sabili sai shaidan ya kange su daga hanya ta Allah kenan fahum la yahtaduna yace su ba sa shiriwa an gane ko to kadiba cikin alqiraat wa atharuha fi tafsiri wal ahkam an gane ko safha ta 100 879 zuwa ta 878 kaga bayanai da sun ka shafi wannan wurin an gane ko ita ko aya ta 25 kana iya dubawa a cikin alqira'at wa asaruha fi tafsiri wal ahkam a safha ta 177 an gane ko sai yace to fasaddahum an sabili fahum la yahtadun sai yace alla yasjudu lillahi an gane ko idan muka duba imamul kisa'i al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da kuma imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub al-hadrami al-basri sun karanta ala yasjudu ala yasjudu su ko sauran sun karanta alla yasjudu da sani kuma fahimta ba yawwa sun karanta ala yasjudu wancan kuma alla yasjudu tsawon yaya bayani shi sai malamai da suke taujihu ilmul qira'at suke cewa kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-makrun da kuma wato qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 125 kadiba kuma cikin adwa'ul bayan fi fi idah al-qur'an bil qur'an da al-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin in mun ka dauki qira'ata Allah yasjudu an gane ko kenan an kawo abin nan lamu tana da shadda kenan asuluhu an lani kenan an da la kenan an kinnan da yasjudu masdar ne mun sabik kenan an yasjudu sai an ka kara la Allah yasjudu shedan ya kawata musu aiki har ba sa yin sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kiran sai zamanto malam misbahu an da yasjudu shi yasjudu fi'ili mudari'i ne mansubun bi an al-masdariya to ita ko an wa ma dakhalat alaihi da an da abin da ta shiga kan shi ba dalila na min a'malihim ayyukan su ne ba sa yi ma Allah sujada an gane ko ko ko ayyukan su ne saddahum anis sabili shaytan ya kange su daga hanya Allah yasjudu kiran ba sa yi ma Allah sujada ba sai ko mun fahimta ba shi yasa wadanda sun ce wannan badalun min as-sabil kiran badali na sabil in mun ka ce badali na a'malahum ita la ba za'ida bace mun gane ko ba na ba a kawo ta sila litta akidi ba kenan shedan ya kawata musu ayyukansu shine ba sa yin sujada ga Allah in mun ka ce badali na as-sabil shedan ya kange su daga hanyar Allah to da ya kange su an yasjudu su yi sujada ga Allah domin yin sujada ga Allah ai hanyar Allah ce kenan la sai ta zama to an ƙara ta ne sila litta akidi su ko waɗanda sun ka karanta ala yasjudu malam misbahu sai ya zamanto nan ala harful istiftahi ne harful tambihi kira ne ala ku saurara inji malaman zauri ita ko ya harful nida'i ne ala ku saurara ya harful nida'i ne ba gane ko su ko ita ba harful nida'i ne to sai shi zamanto abinda an kai kira mahzufun ne ai ala ya ha'ula'i ya ku wadancan usjudu ku yi sujada an gane ko sai da mutum fi'ili amri ne an gane ko shi yasa suke cewa idza urida al-ikhtibar kamar yana son a jarrabe mutum akwai abin da ake kira al-waqfu al-ikhtibari sai a ce to kenan in kana son wagga qira'a ta wadanga kana iya wakafi akan ala kana iya cewa kenan fahum la yahtadun ala sai ka tsaya yayi kenan tambihi ku saurara ko kuma a'a kana iya tsayawa akan ya kenan ala ala ya akan wannan kira'a ala ku saurara ya ya haula ya ku dancan sai ka tsaya sannan ka ce usjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard malamin zuwa mun gane ko yawwa kenan a ƙira'a ta waɗanda ala ya judu ita ya tana da alif tun da harfin nida ita da alif amma an shafe shi mun gane ko amma allah ya judu to nan ba a tsayawa akan an ko an la duk ba a tsayawa saboda shi an ɗin nan tana da alaƙa da ya judu sai dai ka ce allah ya judu a ƙira'a ta tashidiji mun gane wannan ko to almaimu da mun faɗi allah ya judu kenan shi ya hana musu jujjira ko ko ala yasjudu kenan ala ya haura usjudu ya ko dannan ku yi sujada ga Allah alladhi yukhrijul khab'a wanda yake fitar da abin da ya koyu shine al khab'a daga khaba'a ne ya koyi abu khaba'ahu al makhbu kenan nan utriq al masdar wa urida bihi ism al maf'ul kenan alladhi yukhrijul khab'a Allah shi yake fitar da al makhbu abinda a koye fi samawati a cikin samai wal ardi da kasai ko baka dan bane to dan an kace abinda a koye abinda a koye shi na da yawa duk abin da za a fito cikin arzikin karkashin kasa ma'adanai shi na cikin alkhaba fi fil ardi fi samawati kuma duk abin da ya koyi wanda Allah subhanahu wataala ya bayyana mu da shi tunda abubuwan saura suna koyi gare mu wa ya'lamu ma tukhfuna ko Allah ya san abin da kun ka koyi ko kuke koyewa yau da gobe jibi daga tafi ilini mudari yufidu tajaddud wa takrar wa ma tu'linuna da abin da kuke mi kuke bayyanawa an gane ko yawa to idan muka duba imam hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da imam al-kisa'i al-kufi sun karanta wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna Allah ya san abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyanawa sauran kuma sun karanta wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linuna Allah ya san abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa kenan sai da mun tobi usulubil ghaibi ne an karanta bil yadi in ka diba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an as-safha ta 214 suke cewa ita ƙira'a ta jamhur wadda ba ta hafsu ba rawi na asim da kisa'i wa ya alamu ma yi kuna wa ma yi olinuna an yi taujihin ta dami da wa zayyana lahumu shaitan kaga ba a ce lakumu shaitanu ba ana bayani ne da usulubil ghairi shaitan ya kawata musu a amalahum ayyukansu kuma an ka ce ala Allah yasjudu me yasa ba sa yin sujada an gane ko kina Allah yasjudu dan kaka su yi sujada shaitan ya kawata musu ayyukansu na ba sa yin sujada kenan sai an ka ce wa ya'lamu ma yukhuna wa ma yu'linuna Allah ya san abin da suke aikata kuma ya san abin nan ita ko qira'a nan an kace wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna ko ba haka nan bane yawa Allah ya san abinda abin nan kuke aikata da kuma kyauta su saboda nan an yi tauji a qira'a wanda an kace ala yasjudu kina ala ku saurara ya haula ya ku wadannan mutane usjudu ku yi sujada to tunda an yi musu magana bil khitab sai a ce Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a wa ya'lamu ma tukhfuna Allah ya san abin da kuke aikata wadannan da an ka kira ga ko can ku wadance ne kowace kira'a tana da abin da yake gaskata ta a cikin wato tawjihul qira'at duk da yake wanga na karshe su bu su kawo shi ba su masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an ga wani ya zaburo ya diba bai gane shi ba yace an ce kuma akwai shi babu shi a'a wanga ba suna sun ka kawo shi ba mun gane ko yawwa to sai qala sananzuru as-sadaqta sai annabi sulaiman ya ce za mu duba as-sadaqta shin kai gaskiya am kunta minal kadhibina ko ko ka kana cikin makaryata kenan nan tunda maganar da ake yi kan ma abu guda da sai ce a sadaqta amma am kunta minal kadhibina ban sani ko kai cikin makaryata kake saboda shi an ce kadhibina makaryaci kenan mai yin ƙarya ta ran dabi'a gare shi sadaqa kuma yayi gaskiya as-sadiqi da cikin masu gaskiya kenan mai makaryaci ko gaskiya ko sai a ce mi ƙarya yake yi mun gane ko kenan sai masa amfani da fi'ili a wajen gaskiya wajen kuma ƙarya sai musu amfani da sura da yake nuna asrubut to izhab bi kitabi hada yace ka tafi da littafi na wannan fa alqih ilaihim akwai kira'o'i daban-daban a wannan guri sabani wannan kuma bai canza wato ma'ana an gane ko akwai masu karanta fa alqih ilaihim ko fa alqih ilaihim an gane ko da duk bai canza ma'ana kai jefa musu wannan littafi nan kitabi yace littafi na amma ana nufin sako na risala maktubi kenan fa alqih ilaihim wato ka jefa musu shi an gane ko summa tawalla anhum sannan ka juya ka ba su baya an gane ko summa tawalla anhum fanzur ka kalli ma za yarji'una an gane ko ka kalli mi za su dawo da shi ko mi za su yi an gane ko kenan mi za su aikata shi kenan bayan an ce fanzur ma za yar ja'una ko kaga nan sai an ka ce mi qalat ya ayyuhal mala'u sai an ka ce ya ku taron jama'a ko ko ya ku manyan manyan mashawarta nan an shahi abubuwa da dama fa kataba lahu risala fa arsalahu ilaiha fa tara hudhudu wa dhahaba hatta wasala ila al-arshi ووصل إلى المكان الذي يلقي إليها فألقى إليها الرسالة فأخذت الرسالة فقرأتها قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليه كتاب كريم to an shahi wannan tace an jefa mini abin karatu mai girma innahu min sulaimana to lalle daga annabi sulaiman yake wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma da suna Allah mai rahama mai jinkai an gane ko wanga basu mala duk malaman tafsiri da malaman ulumul qur'an sun ittifaki tana cikin aya ce cikin qur'ani amma basmala a farkon fatiha an yi saɓani an gane ko shin tana cikin ƙur'ani amma shin ba aya ba ce an sabkar da ita ne don gane farkon surori malikiya sun tafi cewa wannan ɗaya ce a basmala aya amma sauran ba ayoyi ba ne an gane ko su kuma su imamu shafi suna ganin basmala aya ce a cikin surutu wato alfatiha kadai wasu kuma suna ganin a'a duk cikin surori basmala aya ce an gane ko suna kafa hujja da cewa kenan kaga maza ba su tafi iya in makaranta bismillahir rahmanir rahim ba babu sallaka tunda aya ta bakwai makaranta ta ba cikon ta bakwai kenan ta farkon makaranta ta ba malikiya kuma sun tafi a jumla ce Allah saukar da a qur'ani ce magana Allah ce amma da an saukar da ita ne don ka gane sura ta kare wanda za ta shi don haka ba aya bace akwai maganganu na malamai kadiba cikin tafasir na ayatul ahkam daban-daban a ga wannan mas'ala to Allah ta'alu alayya kakkuyi girman kai a kaina ko gare ni wato ni musulmi nawa ku zo min kuna musulmai qalat ya ayyuhal mar'u tace ya ku taron jama'a ya ku taron mutane na aftuni fi amri ku bani fatawa game da al'amari na ma kuntu qati'atan amran ban kasance zan zartar da wani koci ba sai ce qati'atan ta kaushin tanwidin saboda yanzu abin zai zo gaba in kaga an kawo su ismul fa'il da tanwini kuma ba ba abin da zai zo gaba bane to labari ne ake basuwa kamar yadda an kace wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasit ban kasance zan zartar da wani al'amari ba hatta ta shahadun har sai kun shaida qalu sun kace nahnu ulu quwwatin mu masu karfi ne kenan ma abuta karfi muke wa ulu ba'sun shadidin mu ne ma abuta tsananin yaki mun iya yaki wal amru ilayki amma dai al'amari ya koma gare ki mun muka miki al'amarin mu fanzuri ma za ta amurina to ki diba ki gani me za ki ba mu umarni da shi kawai qalat tace innal muluka masu mulki idza dakhalu qaryatan in sun ka shiga wata alƙarya da yaki take nufi afsaduha za su bata wannan garin waja'alu a'izzata ahliha adilla za su maida masu daraja na ta kaskantattu sarki shi kuma fursunan yaki yayi wa kadhalika yaf'aluna nan wa kadhalika yaf'aluna akwai magana biyu wadansu malamai suka ce wa kadhalika wawun din nan tana nufin mi an gane ko wa kadhalika kama haka ne alwawu wawul atfi magana tace kenan tace haka suke aikatawa wadansu malamai suka ce a alwawu wawul isti'nafi ma'ana magana Allah ce Allah ya gaskata ta wa kadhalika yaf'aluna Allah ce haka nan na ku suke aikatawa kina Allah ya gaskatar da ita shi yasta Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiqi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin tafsir muqaddima ta tafsirin sa Adwaul Bayan yake cewa ita magana ta gaskiya in dai gaskiya ce to kaka ce ƙarya ce domin Allah ya gaskata Balqis yace lam yakun kuf malikatu saba yace lam yakun kufru kufruha mani'an min tasdiqiha kafircin ta bai sa Allah ya ƙaryata ta ba mu ko dan mutum sai shi faɗi gaskiya sai ka ƙaryata shi don dai kawai bai yi maka to ƙarshe ƙarami sai lamari ya ɓaci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya gaskata mi ya gaskata shaydan yace ma Abu Hurairah sadaqaka wa huwa kadhub sadaqaka yace ka gani yayi maka gaskiya anan wanda da ya faɗi wa huwa kadhub amma shi makarici na saboda ya nuna maka jumlal ismiya tufidu thubutu shi da ma makarici na amma nan yayi gaskiya to mu kuma ba mu iya wannan eh in dai kana son mutum duk abin da ya faɗi kace gaskiya na in ba ka son shi kace duk ƙarya na yace wani na eh ya ce kaza ya ce kaza ya ce a'a bari faɗa min abin da ya ce duk abin da ya faɗi da wanda ka faɗi da ka faɗi ba duk ƙarya na sai Allah ya kyauta wa inni tace ni mursilatun ilaihim zan tura musu bi hadiyatin da kyauta fa naziratun tace zan gani ka gani da tarwini kina da zuwa gaba bima yarji'ul mursalun da menene manzanni za su dawo waɗanda da tura an gane ko bima yarji'ul mursalu da wanda ne malamai suke cewa kina in kana mulki ana iya kawo maka kyauta ko kana da wani matsayi dan aka maka kyauta don dan a yau dan a ci haƙƙin al'umma shi yasa in kana rike da matsayin jama'a ka kiyayi kyauta kai dai ya kai aikin ka eh in dan uwanka na baka don Allah wannan wani abu na can daban ko baka dan bane amma wata kyauta kamar abin suke kado an fawazo ne shi yasa da ka samu matsayi sai ga gidanka ya cika da mutane ana ta kawo kuɗi da shaddodi mal musulahu ba gaskiya ta ba lokacin da baka samu matsayin nan ba kenan matsayin an kaba da an sauke ka kuma shi kenan ba garin kowa mun gane ko to kaji za ta jarrabi annabi Sulaiman ta kai mai kyauta ta gani shi na amsaccen hanci ko mi imanin ka shi ana iya jarraba ka mun gane ko to sai bima yarja'ul mursalun bima kalima ce ta bima asalinta bima ne to sai ke harful jarri ya shiga cikin mi ya shiga cikin mimul istifham dama duk in harful jarri ya shiga cikin harful abin nan cikin mimun ta istifhami to ita shahi mata alif akai eh bima yarji'ul mursalun da menene za su dawo wannan bima idan muka zuba imam al-bazzi wanda rawi ne na ibnu kathir da imamu yaqub al-hadrami al-basri in za su tsaya akan wannan kalima an gane ko hawa suke mata kenan ga ka'ida su sauran qura'in sun zo sai su yi mata sukuni wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadhiratun bim in za su tsaya bim kafin su wuce su ko imamu al-bazzi rawi na ibnu kathir al-makki da kuma yaqub al-hadrami su suna karanta in za su tsaya sai su kawo ha'u ha'u sakta ake kiranta shi yasa imamu shatibi yace وفي مه ومن مه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي ودفاع مجهلا wanga baiti in kana neman ka karanta shi a ranar ma eh wa fi ma wa min ma qif wa amma li ma bi ma to falan ma ja'a sulaimana lokacin da sun ka je ma sulaimana to ai an ce an turo manzanni ya kamata a ce falan ma ja'u sulaimana sai an ce ja'a sulaimana ko ka ce nan shugaban su ake nufi tunda cina da akwai shugaba ko kuma a'a falamma ja alwafdu li alwafdu li an ka shahi lokacin da wannan jama'ar da anka turo ta zo masu limana qala atumiduna ni bimal yace yanzu kuna zo mini da dukiya ina fata an fince ni yawwa sauran qurra suna karanta atumiduna ni an gane ko wannan bai canza ma'ana fama a atumiduna ni bima fama atani Allah yace abinda Allah ya bani khairun mimma atakum shine an mafi alkhairi daga abinda wato Allah ya baku kenan shi mawadaci na to wani ko shina da kuɗi ya haikuwa kuɗi duniya in ka bashi kuɗi sai ya amsa saboda wato zuciya shi matalaucin zuciya Allah ya masa shi yasa za a ga masu kuɗi sun wasu masu kuɗi sun hikuwa sun hitar ka tsoron talauci bal antum bi hadiyatikum tafrahun annabi sulaiman ya ce ku da kyaututtukan kuna kuke alfahari kenan kun zo min kuna ganin hakkun yi wani abu ni ban karba yace irji ilaihim ka gaya musu ka koma zuwa gare su fala na atiyannahum za mu zo musu bi junudin da runduna la qibala lahum biha wadda ba san yadda za su yi da ita ba ba su da ikon su yi gaba da gaba da ita wala nukhrijannahum minha adillatan yace za mu fitar da su kaskantattu wa hum saziruna suna kaskantattu an gane ko yawa za mu fitar da su adillatan kaskantattu wa hum saziruna suna wulakanci kaga kenan abinda ta kwadin nan ya tabbata shi yasa ga ta mace amma kuma ta kawo shawarar da ma mazaje musu kawo ta ba shi yasa wannan ba shi ke nuna ba a shawara da mace ba ana iya shawara da mace amma cin abin da shari'a ta yarda shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da an kai sulhul hudaybiya da yace mu'minai su koma Madina sai ayi aski sai kuwa kiyan aski kamar ba su jiya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaje matarsa ummu salama radiyallahu anha wa ummahatil mu'minin ajma'in wa an sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin tagaran shi ba sai ce lafiya ce na ce mutane su yi aski busi ba sai ta ce dan musu ga kai na maje kai aski ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma wanzabi ya masa aski an ka gani sai kuwa je aski ke ana shawara da mace game da abin da ni shari'a ta yarda ba komi ba mun gane ko yawa kuma wannan qur'ani ya kawo wannan kissa wannan yace to ai ya kamata a bata jagoranci tunda in qur'ani ya kawo labari shar'u man qabla gani kenan ana iya samun mace jagoranci sai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yufliha qaumun wallahu amruhum imra'a hadisi ne ingantacce dan haka babu zance a sa mace jagoranci game da al'amarin da ya kamata maza za a sawa ita mace tana jagorantar mata an gane ko yawwa ko ana ba ta jagorancin abin da ya halatta shari'a ta ce a jagoranta kawo kala ya ayyuhal mala'u sai annabi suleiman ya ce ya ku taron mashawarta da na kusa da jinki nan ayyukum cikin ku wane ne ya atini bi arsa hado domin da gadonta qabla an yatuni muslimi kafin su zo suna musulmai kaga annabi suleiman yana da labari kina hudu hudu ya zo ya bashi labarin da su zo kinan su su musulunta ko Allah ya sanar da shi qala ifritun min aljanni ifritun gawurtaccen aljanni shine muka ce ma ihritu yace ana atika bi ni zan zo maka da shi qabla an taquba min qamik kafin ka tsayu a wurinka wanda su malbus ce kenan kafin ka tashi kai tsaye ka zauna wasu ka ce a kafin an taquba min maqamika kafin ka tashi ma'ana kafin in mai mulki ya zo ya zauna da safe akwai lokacin da yake shiga gida kafin marice ya hito to kafin wannan lokaci shi kenan makamika shin tsayuwarka ka tashi tsaye ka zauna ko ko makamika kafin ka tashi ka tai zuwa gida hutu wa inni alaihi laqawiyyun amin yace ni akan wannan gado qawiyyun mai karhi da aminun kuma amintacce na wadanda ga cewa qur'ani bai faɗi yadda za a zabi ma'aikaci ba ƙarya suka yi gashi nan qawiyyun mai karhi inda ka daukan mai aiki na gwamnati sai ka nemi mai karhi aminun kuma amintacce can cikin suratu yusuf ya ce qala ja'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim ni hafizun mai kiyayewa ne fa'ilun ne bi ma'ana al-fa'il hafizun alim kuma masani na sai an nemi mai tsaro kuma mai ilimi duk aiki na gwamnati abinda ake bukata wanda za a sa ya zamanto ya iya kaga ya zamanto ni alimun hafizun kuma mai kiyayewa ne zai kiyaye aikin kuma zai kiyaye haƙƙin jama'a bai taba wa bai a taba wani na ce qur'ani da hudu da azabi ma'aikata ba makaritan banza قال الذي عنده علم من الكتاب Allah ce wannan wanda Allah ya bashi ilimin littafi yace ana atika bihi zan zo maka da shi qabla an yartadda ilayka tarfuka kafin kincin kai dawo maka kai tsaye to falan ma ra'ahu lokacin da ya ga wannan gado mustaqirran ya tabbata inda hu a wurin shi nan malaman nahu kadiba cewa abdurul masul al-kawn al-am sun kace la la yajuzu zuhuruhu to amma nan gashi ya bayyana cikin Qur'ani kadiba cikin Abdurrul Masul kadiba cikin al-qararatun nahwiyya wa tasrifiyya kaga abinda malamai sun kace a wannan wurin al-kaunul am kadiba cikin karkashin wannan shi kuma cikin Abdurrul Masul kadiba karkashin wannan aya falan ma ra'ahu lokacin da ga wannan gado mustaqiran ya tabbata inda hu a wajen shi gunsa kada yace wannan hada min fadli rabbi wannan daga falalan ubangiji na ce kaga bai ce mulki na ya girma ba dan me Allah ya min wannan li yabluwani don Allah ya jarrabe ni a ashkuru shin zan gode am akfur ko zan kafirci wa man shakara wanda duk ya gode fa inna ma yashkuru li nafsi to ya gode ma kanshi ne dan godiya sakamakon godiya zai dawo gawa kanshi wa man kafara wanda kuma ya kafirce fa inna rabbi ghaniyyun karim yace ubangiji na ganiyyun mawadaci na kuma karimun Allah mai darjauta ne Allah ya wadatu da kai kuma Allah mai daraja ne mai bukata wani shi kara mai daraja shi daraja sai babu mai kara mai ita mun gane ko yawwa to kaga da wannan ne malamai suke cewa turawa da sun kai wani abu kasan yanzu nan muna cikin duniyar technology an gane ko duniyar technology muna cikin duniya ta energy energy kenan da technology an gane ko sai ana ganin yanzu daga yanzu ana rama idan ka tura wasiƙa cikin whatsapp da fax ne ake gani a tura wasiƙa ta fita cikin takarda yanzu kuma waya ana ganin yanzu in ka ɗauki waya ka buga sai ta bayyana Amerika ko TV sai ta bayyana ko ba ka nan bari a ga hoton mutum ko kuma in ka tura wasiƙa yanzu yanzu a nan sai ta fita duk kasashen duniya al ko ba ka nan bari sai ana ganin turawa sun yi kokari kuma an ce annabi Sulaimana an bashi mulki wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yanzu an ba turawa kira min da annabi Sulaimana sai a ce kai sakare baka gane bane shi wancan abinda suka turawa cikin iska ne suna transfer ne na onda laisonde an gane ko wagga wasikar da ka rubuta ba ita ta bayyana amerika ba kofin alamunta na ya bayyana a can shi kuma nan gadon balkisu da jikin shi da gaba ɗai an ka cirike shi an ka kawo shi jif in kuma amerika ta isa to yanzu da littafi na gashi na ina duka a yi abinda da nan in ba da puf cikin sakan kai amerika transfer na on daban transfer na maciyar daban kuna nan kuna shirme sannan shi dole Trump shi da mulkin aljannu da ko shugaban ƙasar Amerika kuna son sai kun gano kare Qur'ani ƙarya kuka ku dai ta ku za ta bayyana qala yace nakiru laha arshaha ku canza mata shi nakara kamar abai da abu ba ko gari ka nan bur za mu gani a ta ta dishin za ta shiryu am ta kunu min alladina la yatarun ko tana zamantowa cikin wanda ba su shiryuwa falan ba ja'at lokacin da ta zo qala sai ce a haka za arshuki kamar haka ne gadon keke don saboda gadon ba ya sassa tsammani ana iya ɗauko shi a kawo shi kayan su hutun da suna sun kamo hanya wasu sun ka ce wai sun kamo hanya sai a ce ta kwana talatin kayan su zo sun ka iske shi mu dai ba mu ga ta kwana talatin ba cikin qur'ani almuhimmu dai an ce sun taso an gane ko tunda ya ce qabla an ya'tuni muslimi yace qarat ce ta ce ka annahu kamar dai shi huwa kamar dai shi din ne kare kenan tana da hankali za ta yi imani don za ta gane an kawo shi kuma ta riga ta suwa ta baro shi can wa utina ilma min qabli ha yace an ba mu ilimi dan ta san mulki annabi sulaiman ya hirata yace an ba mu ilimi gabanin ta wa kunna muslimina mun kasance musulmai wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah an gane ko kenan wa saddaha ya kange ta ma kanat ta'budu min dunillah abin ta kasance tana bauta wanda ba Allah ba kenan al-asnam ko ash-shamsu abinda ta kenan mata na ta abu domin dunin lahi abinda ta kasance tana bauta wanda ba Allah ba wasar da hashi na kan gita daga musulunci an gari ko yawwa koko a ta'awilul ba'id wasar da ha annabi sulemana ya kange ta yanzu ya kubuto ta ma kana ta abu domin da amma kana ta abu domin da amma kana ta abu domin da daga abin ta kasance tana bauta wanda ba Allah ba kina da musulmanu na dace ke wannan shirkan inna haka na min qaumin kafirina ita kasance daga mutane kafirai kaga nan bai ce kafiratin ba li taglibi janibil dhukuri ala janibil inas tawqila laha dakhul as-sarh sai an kace ki shiga as-sarh na as-sarh ana iya cewa babban gini falan mara atu lokacin da ta ga ginin hasibatu lujjata sai ta sa tsammanin wato lujja zurfin ruwa ne kamar wuri ne mai ruwa wasu malamai sun kace madubi ne annabi Sulaiman ya sa aljannu sun kace sun ka ɗebo wanda duk duniya babu irin shi wanda ya anka sa ruwa karkashin shi an kai gini sai ka aza ruwa na sun kai sun ka abin nan ko da ta zo ta taka sai ta aza ruwa ne wa kashafat an saqaiha an gane ko sai ta jayi ta jayo abin nan sutura dake wajen kwabrinta sai ta bayyana kwabrinta kenan kauri inji karawa kwabrinta guda biyu wasu sun kace a'a wai saboda uwarta aljana ce an gane ko babanta na an mutum shi yasa shi kuma annabi sulaiman yana son ya gani tabbat wasu ka ce a saboda tana da gashin abin nan kwabri na wai mace ba ta da gashin kwabri shi ko annabi sulaiman yana so ya tabbatar da akwai gashin nan ko babu shi yasa yayi mata wannan sai ta zo sai ta bayyana ta bayyana kwabrin ta a'a dai a nuna mata dai mulkin da an nata bai kai da wannan ba an sa qaiha imamu qumbul wanda rawi ne na ibnu kasir karanta wa kashafat an ta qaiha ta qaiha ya kawo alhamza mai sukuni wannan kuma wasu laraba suna yin wannan an gane ko kina akwai cikin larabci sa qaiha asalin sa qainina saƙainiha sai an kace saƙaiha saboda an hudifatul nun lil idafa an shafi nunun saboda idafa an gane ko eh qalat qala innahu sarhun mumarradun min qawarir yace sarhun gini ne mumarradun min qawarir wanda an kai shi da qawarir an gane ko mai da da da da da da karau ko madubi ba wai ruwa bane to da tagga wannan ta san mulkin annabi Sulaiman ya tinata qalat tace rabbi inni zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina da ni ta shirka wa aslamtu na musulunta na miƙa wuya ma a Sulaimana tare da Sulaimana bata ce wa aslamtu li Sulaimana ba na miƙa wuya ga Sulaimana don musulunci yanzu a shiga ga Allah na akai iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin an gane ko kuma da tace ma a Sulaimana nan ba tana nufin rana guda sun kashe musulunci tana nufin Sulaimana ba na almaiya ba tana nufin tare ba a'a ni ma na ci godobin da bi kamar da suka ce wata waffa na ma'al abrar Allah ka kashe mu tare da masu da'a ba ana nufin ka kashe mu ba tare da su a ana nufin ka kashe mu akan tafarkin su wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin tace na mi kauya ma'a sulaiman tare da annabi sulaiman lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai mun gane ko kaga annabi sulaiman ya amfani da mulkin sa dan mi don da'awa an gane ko sannan yana nuna in kana da mulki baka san wani irin mulkin da Allah ya bashi ba shi yasa in ka san abin da ka shirya ma waɗansu to kai ka san abin da sun ka shirya ba kai har tana duniya ko ba ka nan bane yawwa to eh ga kai mutum kan karin kara shi kuma shi maka karin ice ko kamar da Bahaushe yake cewa eh ka kuma ice ya hijima wajen ta da wuta yawwa to sannan kuma eh anan sun ka ce Annabi Sulaiman ya aure ta daga baya Qur'ani bai faɗi Annabi Sulaiman ya aure ta ba ko dai bai aure ta ba ta koma ce ta ci gaba da tauhidi shi dai ne babban abin da aka so ta zama akan musulunci mun gane ko yawwa to wannan da yan ku yan uwa kista ce tana dauke da fa'idodi daban-daban game da tauhidi game da kuma mulki da irin yadda ake tafiyar da mulki an gane ko ba a son gaugawa yan a tayi abuga abuga abuga karshen ta da an hala buga su da gudu an gane ko shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al-adu kakkoi wata haduwa da mulki amma in ku haɗu da shi ku yi hankali da kaga mutum na cewa sai an yi kaza sai an yi kaza faran bugun harko shi gaba da ruga da gudu eh gashi nan sun ce na dukulu kotun ulu ba sai shiri gashi sun ga mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ko yawwa to wannan ko wa man shakara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innama wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko ba ka nan bane wannan a cikin suratul annaml kenan can cikin suratul luqman da yace abin nan abin nan ya ce anishkur lillah wa man yashkurni kaga nan cikin suratul luqman da mudari ne wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid nan ko wa man shakara ne fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim wajen hadda alqur'ani sai ayi hattara saboda ɗaliban ilimi ka san abubuwa na ilimi ana son abisu a hankali an gane ko yawwa to ina ganin dai wannan kista muna iya barinta wato haka wannan ya nuna wa aslamtu tace ta shiga musulunci kaga addinin annabi Sulaiman bin Yunus musulunci kuma ya ce innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim yace Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi da kaga annabi Sulaiman musulunci yayi annabi Musa ma musulunci yayi wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantu billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina annabi isa ma musulunci yayi falamma ahassa isa minhum al-kufr qala man ansari ila allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi wa shahadu bi anna muslimuna annabi yaqub da ƴaƴan shi musulunci sun kai am kuntum shuhada iz hadara yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimuna annabi yusuf dama dan annabi yaqub ne yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi nuhu musulunci yayi watlu alaihim naba nuhu iz qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala allahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaikum gumma thumma qudu ilayya wa la tunzirun fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala allah wa umirtu an akuna min al muslimin babu wani annabi wanda ya zo da addini yahudanci ƙarya ne kiristanci ƙarya ne ayoyin Allah na anka canza anka hada da maganar mutane anka ce yahudanci da kiristanci Allah ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anka ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslam to ya zartar da wannan kuma yace wa ana awwalul muslimin kuma kan bari qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman billati ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin shine farkon musulmai nan muqayyad ne ana awwalul muslimin min ummati aw min fi zamani dan saboda mi saboda sauran annabawan duk musulunci sun ka aikata yawwa yo annabi Musa musulmi ne bai gabace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan kuka ne ko? eh shi sa Allah ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin Allah kai mun tsari yan uwana ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi mun halin sa abinda muka faɗa da mun tubi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh